إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك أمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake samun damar saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga a nan cikin garin bauchi a wannan yammaci na talata 29 ga watan jumada saniya hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1435 wanda kuma yake daidai da 29 ga watan hudu miladiya ta 2014 a jiya mun fara magana akan abin da ya shafi asbabu batril haqq ko mawani'u qabulil haqq abubuwan da suke hada suke hana mutum ya saurari gaskiya ya karbe ta ko da ko ya fahimce ta ko tubiran ya nuna bai gane ba alhalin ya fahimta wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa wannan ɗaya daga cikin alamomi na girman kai inda yake cewa alkibaru batrul haqqi wa ghamtun nas girman kai shine take gaskiya ko watsi da gaskiya da kuma wulakanta mutane yayin da ga mutum gaskiya kibi to wani alama ce da take nuna cewa akwai girman kai tare da shi akwai hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga Salama ibn al-Aqwa radiyallahu anhu yace wata rana wani mutum a gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cin abi yana cin abinci da hannun hagu sai aka ce da shi kul biyaminik ka ci da hannunka na dama sai ya ce la astati ni ba zan iya cin ba zan iya amfani da hannun dama ba ba zan iya ba mana'ahu al-kibar girman kai ya hana shi ya yadda ya karbi wannan fadakarwa ko gyara da aka yi masa shine annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce da shi la tastati fama rafa'a yadahu ila fihi annabi yace to je ka ba za ka iya ba tun daga lokacin hannun bai ƙara aiki ba hannun ya shanye to a shahid a wannan hadisi da yace mana'ahu al-kibar girman kai shi ya hana shi to je mun faɗi wasu daga cikin asbab wasu dalilai da suke hana mutum ya karbi gaskiya ko da kuwa ya fahimce ta ko da kuwa ya gane mun faɗi abubuwa guda bakwai a jiya mun faɗi aljahal jahilci mun faɗi alhawa san zuciya mun faɗi alkibar girman kai mun faɗi alhasad hasada mun faɗi al'ujub jiji da kai mun faɗi a taklid ra'ayin riƙau ra'ayin riƙau ga mazhaba ko ga wasu mutane ko ga wata ƙungiya sannan mun faɗi hubbun ri'asa san shugabanci duk waɗannan suna daga cikin asbab abubuwa da suke hana mutum ya karɓi gaskiya idan ya ji ta to yana daga cikin abubuwan da suke hana mutum ya karɓi gaskiya kasratu ahli al-batil yayin da zai dubi waɗanda suke waɗanda suke akan ƙarya akan barna ya gansu da yawa to wannan sai ya hana shi shi ya karɓi gaskiya sai ga cewa shi zai shiga cikin kaɗan kenan yanzu ai mafiya yawan mutane ba haka suke yi ba da yawa daga cikin mutane sun ɓace saboda duban abinda jumhur suke yi abinda jama'a mafi yawan jama'a suke yi wanda da da wannan zaka duba ka yi hujja da shi musulunci ma ba ka yi ba saboda waɗanda ba musulmin ba har su suka yawa a doron ƙasa saboda musulmin to inda a ce wannan ce hujja to musuluncin ma sai ka ce ah to ai waɗanda ba sa bin shi sun fi yawa shi kenan su suke da gaskiya wanda kuma Allah ta'ala sukan al'aksariya yi wato sukan yawa yawa yayi ba yaban sa bai wa in tutai akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun Allah ce wa in tutai akthara man fil ardi in kace zaka yi da'a ne ga mafiya yawancin mutanen da suke doran kasa in yawan su zaka kalla kai musu da'a Allah ce yudilluka an sabilillah za su batar da kai daga kan hanyar Allah in yattabi'una illa dhann wannan yawa da ka gani yawan banza ne ba komai suke bi ba sai shaci faɗi sai zato wa yin illa ya kuma ba komai suke yi ba sai shaci faɗi Allah ce wa ma aksarun nasi walau harasta bi mu'mini yawa yawancin mutane ko da kuwa kana kwaɗayi kana ainihin kwakwar kaga sun musulunta sun yi imani Allah ce ba za su yi imani ba lokacin da iblis yake cewa Allah ta'ala zai batar da bayansa waɗanda ba masu ikhlasi ba yace wala tajidu aktharahum shakirin da yawa daga cikin su ba za ka same su masu godiya ba Allah ta'ala ya tabbatar da wannan maganar cewa qalilun min ibadiyash shakur wa qalilun min ibadiyash shakur kadan ne daga cikin bayina masu yi mun godiya saboda ka ashe da yawa ake dubawa to da sai yawa su zama hujja amma gashi kuma alkur'ani a gurare daban-daban Allah ta'ala yana kushewa yawa cewa wannan ba mizani bane ba ma'auni bane da har mutum zai ki gaskiya saboda ya ga yawan mutane ba ita suke ni ba al-fudail ibn iyad kamar yadda yake cikin al-i'tisam na shatibi ke cikin littafin al-azkar na imam an-nawawi yana cewa ittabi' سبيل الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين yace ka bi hanyar shiriya ka bi hanyar shiriya kada ainihin ya zurruka qillatu salikin karancin masu bin wannan hanyar ya cutar da kai kada ka dubi karancin su to ba za ka bi ba a'a ka bi sannan ce wa iyaka wa turuqad dalala a hirdinka ka bi hanyar bata ka bi hanyoyin bata tariqun bata wala taqtarra bi kasratil halikin kada ka rudu da yawan waɗanda suka halaka to kada ka duba kaga yawan waɗanda suke bin wannan hanyar yasa ka bi wannan hanyar hanya ce ba mai billewa ba hanya ce wacce za ta raba ka da hanyar Allah saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bis sawad al a'zam akwai da suka rika hujja da wannan domin su su ai bai ta tafiyar sunna to ai ai ku ahli sunna ba ku kuke da yawa ba ai mun fi ku yawa mun fi ku yawan masallatai mun fi ku yawan mabiya mun fi ku kaza mun fi ku kaza wasu ma hatuwa suke mun fi ku kudi to wannan ba ita ce hujja ba wasu ce ai annabi ya ce alaikum bis sawadil a'zam ku bi inda aka fi yawa to malamai magabata duka sun ce abinda ake nufi as-sawadul a'zam sune sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da waɗanda suka bi tafarkin su sune as-sawadul a'zam waɗanda suke kan hanyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sahabbansa da tabi'ai da atba'u tabi'ina da a'immatul huda da waɗanda suka bi tafarkin su bi ihsanin ila yawmiddin waɗannan sune as-sawadul a'zam da annabi sallallahu alaihi wasallam yace kariki ba wai kai yana nufin kabirbi ba yana nufin kawai kabirbi ba in daga kawai ayin turun do kawai ka dauka nan gaskiya take a'a wannan shine abinda magabata suka fassara sawadul a'zam kuma wannan ita ce al-jama'a al-jama'a da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce aljama'a su kadai ne waɗanda ba za su halaka ba ba za su shiga wuta ba sabanin sauran kashe-kashe na ƙungiyoyi waɗanda suka bar hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam a wasu ruwayoyin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fassara aljama'a da cewa ma man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi wanda ya kasance akan irin abin da ni sahabbai ni da sahabbai na a yau muke kansa waɗannan su ne aljama'a yasa lokacin da aka tambayi abdullahi ibn mubarak suwaye as-sawadul a'zam sai ce abubakar da umar suwaye rububi da aka ce abi suwaye jama'ar da aka ce abi sai ce abubakar da umar ka ce to bayan su fa ya sake faɗan wasu bayan su fa ya sake faɗan wasu har ya zo kan muhammad ibn thabit har ya ambace husain ibn waqid aka ce to ai waɗannan da sun mutu a yanzu muke magana suwaye as-sawadul a'zam sai ce abu hamzat al-sukkari abu hamzatu sukari mutum ɗaya ne amma annabi ya ce ku bi shi shine as-sawadu abin nan abdullahi ibn mubarak ce shine as-sawadu al-a'zam saboda irin yadda aka san shi da jajircewa da tsayawa akan hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam da riko da asar na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace wannan shine as-sawadu al-a'zam to haka nan ishaq ibn rahuya ishaq ibn ibrahim ibn rahuya al-hanzali shi ma abinda ya faɗa ke aka tambaye shi waye a yanzu wa kake ga shi ne wanda za a bi shi ne as-sawadul a'zam yace abu hamza abu hamza as-sukkari ana masa laqabi bi sukkari li halawati kalami so da magana sadadi ne da isadin sauraro ne da ita magana ce da cika da da nusus da hujjoji da hikima kaga waɗannan bayan Allah suna nuna mana cewa wanda ya riƙe gaskiya shine jama'a antal jama'a wa in kunta wahdaka ko kai kadai ne to kai ne jama'a kai ne jama'a to shi kaga bai kamata mutum ya kalli wato tarin jama'a ba ko tarin mabiya ya dauka anan gaskiya take gaskiya ba a cikin tarin mabiya take ba amma alul batil har kullun su tinkahun su yawan su shi yasa wani lokacin yawan ma sai a rika yin naboge sai a rika yin a yawan ma sai sai a yi maka fa wannan wato sai a hado da yara da mata da waye da na goye wai da dai a ga yawan kai yanzu in zaka zo zaka zo karatu ba kowa ne ma ke da mata take lokacin da ta zo ba yanzu a ce kowa nan zai zo da matarsa da 'ya'yansa duka akwai mai 'ya'ya goma akwai mai ashirin akwai mai talatin akwai mai talatin da doriya ma to ai wannan masallacin ba zai ishe mu ba to wasu dan su nuna kamar cewa ai akan gaskiya suke tun daga yawan to shine sai ai irin wannan fitowar har da jarirai da kuma wannan ba ita ce hujja ita ce ita ce gaskiya to da yawa ko waɗanda suke bata suke sakin hanyar Allah saboda suna ganin cewa waɗanda suke tare da su su suka fi yawa abu na tara daga cikin abubuwan da suke hana mutane karɓar gaskiya ko suke hana wasu su karɓi gaskiya ko da kuwa sun fahimce ta akwai annazaru ila almutakallim ila almutakallim bil haqq sai a kalli wanda yake maganar wanda ya faɗi gaskiyar gashi an bayanci gaskiyar ce to amma sai a duba a ga shi waye ya faɗi gaskiyar nan shi za a duba sai a ce to ba za a karba mutun da dai shine kamar yadda kafirai a baya suka yi ta kin bin annabawa suna cewa ba za su bi su ba أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر mutum guda ɗaya kuma daga cikinmu za mu bi? wani haiba hujja ba ce wai mutum ne su ba za su bi mutum ba a basharun ya hadunana mutane ne za su shirya da mu? kuma minna shi ma mutumin daga cikinmu kuma shi kadai wahidan gashi mutum gashi a cikinmu yake kuma shi kadai ne haka da suka kalle shi sai suka ci ba su bi shi ba wai in sun bi shi ma lafi dalalin wasu'un suna cikin bata da hauka haka ba za su bi shi ba suna ga annabi sallallahu alaihi wa sallama asha fihim yatiman ya taso a cikin su muraya kana kana yar'a yar'a aghnamahum biqararit suna biyan shi yana musu kiwon dabbobi wannan ta sa suke ganin toya za a yi wanda ta taso maraya mahaifinsa ya rasu tun ba haife shi ba ba jimawa da haifiyarsa mahaifiyarsa ta rasu kakansa ya rasu ya dawo sai a hannun amminsa yake ba a bar masa wata dukiya ba da za a yi a ce shi ne za a saukar da alkur'ani su abu jihar su alharif ibn nazar su ubayi ibn khalaf su alwalid ibn al-mughira a ce duk su zo su bi bayansa suna ganin su dattawa su al-as ibn wa'il as-sahmi sai suke ganin in har gaskiya ce dan me ba za a ba za a zabo wani babba ba wani wanda yake mai sarauta ko mai kudi wanda kowa yake jinjina masa تمي بذا باشي با قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم شي دمي بذا سوكر ما wani babban mutum alkur'anin ba ko a nan maka ko a ɗa'ifa ga sunan ana da su manya-manya don me ba za a saukar musu ba na ce ahun ya tsibu na rahmatar rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayatid dunya su suke rabar rahamar ubangiji su suke daukar rahamar ubangiji su raba har su ce a ba mu wani ka a ba mu wani ko a zabo wani ka a zabo wani ba su suke yi ba to kawai duba da yadda yanayin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi a cikin su shi wannan yasa suka ce ba za su karbi gaskiyar ba zai fir'auna lokacin da yake kokawa da gaskiyar da annabi Musa alaihi salam ya zo da ita goranta masa ya rika yi alam nu rabbika fina walidan wa labista fina umraka sinin min umrika sinin wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta min min adh-dhalimin ko min al-kafirin goranta wa annabi annabi Musa ya rika yi alam nu rabbika fina walidan kai ba anan muka tarbiyance ka ba kana yaro karami muka tsunto ka muka rene ka muka ci da kai muka sha da kai muka tufatar da kai ka zama babba shine yanzu zaka so ka ce mu za ga yawa gaskiya wala bista fina min min umrika sini kai shekaru a cikin mu mun san ka mun san tasowar ka mun san daga ina aka samu ka aka tsanto ka kuma daga baya ka zo kai aika aika ka kashe mana dan gida ka gudu ka zama cikin butulu kuma shine yanzu ka lallabo ka ce kai annabi ne maimakon su dubi abin da yake fada da hujjar da yake fada sai zama da ba wannan suke kallo ba wai shi karan kansa suke kallo ba maganar da yake fada ba a nu'minu li basharaini mithlina wa qaumuhuma lana abidun shi kenan sai mu imani da wasu mutane irin mu kuma a cikin mutanen ma mutanen su jama'ar su kabila su bayin mu ne sai mu bi bayin mu to irin wannan duba ka dubi wanda yake faɗar gaskiya maimakon ka dubi kalmar da yake faɗa maganar da yake faɗa sai ka rika auna maganar da shi karan kansa to wannan ya sa da yawa daga cikin mutane suna watsi da gaskiya saboda kawai wanda ya faɗe ta ɗin wanda za ka ga wasu suna ƙin gaskiya saboda wanda ya faɗe ta ɗin maƙiyinsu ne da can ba sa shiri tunda ba sa shiri kuma yanzu shi ya faɗi gaskiyar da ba su karɓa ba ba ruwansu da me ya faɗa wanda kuma a mizani na addinin musulunci ba wannan ne ma'auni ba annabi cewa ya game da shaidan sadaqaka wa huwa kazu sadaqaka ya gaya maka gaskiya duk tsarewar lalacewa ba kamar shaidan ba kamar iblis amma annabi yace sadaqaka wa huwa kadhub alhalin shi mai yawan ƙarya ne amma a yanzu ya gaya maka gaskiya to ne shine ma'auni a musulunci in ka ga gaskiya ka dubi ita maganar ba ba wanda yake gaya maka maganar ba to shi yasa daga cikin irin asbab da suke sa a ki gaskiya al-istikhfafu bil qa'il shi mai faɗar gaskiyar ya zama kare na shi kana masa gani gani kana masa kallare ni kamar yadda mutanen annabi shu'aib ma nafqahu kaseeran mimma taqul wa inna la naraka fina dha'ifa ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز suka ce mu fa abubuwan da duk kake faɗa mana dinnan ba ma ma fahimta isa ba ku fahimta inna lanaraka fina da'ifa muna ganin kama wani mai rauni ne a cikin mu baka isa ba kai waye hadda ba za ka ga mana gaskiya walaula rahtuka larajamnaka ba dan jama'ar ka ba ma kada ayi rigima kada abin ya zama tashin fada tashin hankali larajamnaka da mun maka ruwan duwatsu wa ma anta alaina bi aziz kuma kai ba za ka gagare mu ba ba za ka fi karfin mu ba ruba irin maganganu na wulakanci suna masa kallo na cewa shi mai rauni ne tunda mai rauni ne ya za a yi a ce shi ne zai ga musu gaskiya kamar yadda fir'aun ya cewa annabi musa am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yubin ni ya kamata ku bi yake ga wa mutanansa na tinkaho da mulkin sa na cewa alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yubin alaysa li mulku misr ba ni ke da sarautar masar ba gaba daya ba ni ke da sarautar ta ba wa zai lanharu ta jire min tahti ku duba koramuwa da suke gudana ta karkashi na ta karkashin gida na to na yi gida na alfahari fada ta alfahari ce am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin ni yanzu ni nafi ko ko wani wulakantaccen wala ya kadu yubin wanda ko magana bai iya ba sai ke ta gayawa annabi musa alaihi salam magana ta wulakanci da wannan ya rudi mutanensa istakhaffa qaumahu fa ata'u yayi wasa da hankalinsu eh gaskiya fa gaskiya ka duba fir'auna a ce wannan ne kuma zai zai faɗi gaskiya haka za ga wani lokaci wani zai zo da gaskiya sai a ce yaro ne ce yaushe ka girma yaushe kai wayo a gabanmu aka haife ka ɗan dubu da kai yanzu kuma wai har ka isa har ka rika har za ka ce mana ƙala Allahu ƙala Rasulullahi saboda haka sai a ce ba za a bi ba ba za a yadda ba saboda shi ake kallo ba abin da yake faɗa ba makon da faɗa dubi abin da yake faɗa amma da kuɗi ya dumbuzo ya meko sai a karbi ba za ce ya za a yi kana ɗan ƙarami ka samu kuɗi za ka ba mu ba ai da sai ce a ba za mu karɓa ba kana ɗan ƙanƙani yaushe aka haife ka haka tara kuɗin da za ka yi mana kyauta sai a biye shi a ce ai yaro da kuɗi abokin tafiyan manya yaro da dala sai ga ana masa fadanci sai ka ga ya aiki dattijo a guje ya fita a guje ya tafi ya dawo ya zube amma ba zai yi hujja da cewa kai dinwa yaushe aka haife ka haka fi ni kudi hadda za ka ce za ka amma in yi batun ilimi ne to a nan ne fa sai a ja daga ce baka isa ba shi yasa annabi ibrahim alaihi salam a cikin abinda yake jan hankalin babansa ce ya abati ni qad ja'ani min al-ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ce ya abati ya babana ni na samu wani abu na ilimi abinda yasa yake faɗa masa haka ya san dabi'a ta mutane shi datti da shi shekaru kuma a ce yaro matashi fatan a ce shi zai zo kuma yana cewa abinda suke yi ba daidai bane su daina bautar abinda baya ji baya gani ba zai amfana musu da komai ba yaushe yayi ilimin da zai ga musu wannan to shi yasa sai yake masa fadakarwa yake jan hankali ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi kakka dubi shekaru na akwai wani abu na ilimi da ya zo min malam ya atika wanda kai bai zo maka ba fattabi'ni kabini ahdika siratan sawiya zan shi zan wato nuna maka tafarki wanda yake madaidaici to al-istighfahu bil qa'il wato rena renawa wanda yake mai magana wanda zai faɗi gaskiya tana sawa da yawa wasu suke karɓar gaskiya haka ne yana daga cikin abin da yake hana wasu su karɓi gaskiya na goma sha ɗaya shine al'ilfu wal'ada al'ilfu wal'ada abinda mutum ya tashi ya saba da shi ya zama al'adarsa ya taso ya samu a garinsu shi ake yi kowa da kowa shi yake yi babba da yaro ce da namiji kowa shi yake irin wannan aikin ake sai ga cewa to shi ya zai iya ya zama daban a cikin jama'arsa saboda haka koda gaskiyar ta zo masa sai ya ki karba shi yasa Allah ta'ala lokacin da yake gaya mana issan marikatu saba sarauniyar saba sai ce wasaddaha ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين وصدها ما كانت تعبد من دون الله abinda take bautawa ba Allah ba sai ya kange ta ya hana ta fahimci gaskiya saboda me innaha kanat min qaumin kafirin saboda ta fito daga cikin mutanen da suke kafirai wato inda ta tashi da waɗanda suke kewaye da ita duk da hankali da basira da take da shi da nutsuwa da take da shi to amma saboda bi'a wato mahallin da ta taso a ciki sai wannan yayi mata tasiri da haka canza dabi'a dabi'a wani abu ne wanda yake mai wahalar gaske to wanda zai taso cikin wani abu ya girma a cikinsa a ce lokaci guda ya canza ya canza wani in ya duba ya ga cewa ai ba haka ake a ƙauyensu ba haka ake a garinsu ba to ya za a yi shi ya zama daban to wannan sai ta sa shi ya ƙi gaskiya shi ya sa ibn qayyim yake cewa dinul awa'idi huwa al-ghalibu ala aktharin nas addini na al'ada shine yafi yawa ga mutane falintiqalu anhu kalintiqali an at-tabi'ati ila tabi'atin thaniya wato ka canza daga addinin al'ada ka koma addinin hujja addinin dalili kamar a ce ka canza daga ɗabi'ar ka ne zuwa wata ɗabi'ar ta daban wato mutum ne ga abin da ya saba ci abincin da ka saba ci ka saba cin tuwo miya kuka ka saba cin shinkafa ka saba cin tuwon shinkafa taushe waye waye sai kawai a ɗauke ka a kai ka cana a baka abincin 'yan cana fi sabilin lafi a ce shi za ka rika ci ka ga wani abu da lalala haka ba ma da hannu ake ci ba kai ka saba ka sa hannu ka yanko wata loma ka kai bakinka sai ka ga da tsinke ake cin abinci kawai za su to yanzu a ce ka canza daga mai cin tuwo mai kuka zuwa cin wani abu da lalala haka kamar tsutsa da tsinke kaga akwai wahala akwai wahala sai an kai ruwa rana sai an ƙoru to daga ɗabi'ar ka zuwa wata ɗabi'ar ka saba yin bacci da wuri kawai a zo a ce yanzu an hana ka bacci da wuri ba za ka yi bacci ba sai ƙarfe biyu ƙarfe uku to a ce a canza ka daga wannan zuwa wancan yana da wahala to haka nan addinul awa'id wanda ya taso cikin wata al'ada yana bauta Allah da wannan al'adar yayin da aka zo canza shi daga wannan zuwa wata al'adar to abu ne mai wahala to musamman kuma wanda ya dade wanda ya dade a cikinta wanda ya girma har ya tsufa a cikinta ka fita daga ka fita sha'anin yaro matashi shi yasa imamu ahmad yake to ash-shaykhu ash-shaykhu la yakadu yuslim والشاب أقرب إلى الإسلام tsoho da tito da kyar yake musulunta amma matashi ya fi kusa da ya karɓi musulunci saboda wancan ya fi daɗewa a cikin al'adar ya fi sanin ta shi ko wannan matashi ne bai gama dafewa a cikinta ba to al'ada tana hana dama daga cikin wato mutane su karɓi gaskiya shi yasa a wasu lokuta a wasu gurare wasu aƙidu suka yi rinjaye saboda duk wanda aka haifa ana haihuwarsa ne ya buɗe ido ya girma a cikin wannan aƙidu sai zaman aƙidun sun yi rinjaye kamar yadda da suke faɗa a basra da wuya kaga wanda ya fito daga basra baya kudirce aƙidar ƙadar alƙadar cewa ba a jingina wa ubangiji ƙadar ƙaddara saboda anan aka haifi aqidar mutanen garin sun karbe ta to duk wanda ya taso haka zai ji ana fada shi ma sai ya dora fada ko wanda ya taso a Kufa ya samu yan Kufa suna tashayyu suna bin addinin Shi'a sai ya taso ya girma ya girma akan wannan to sai kaga da wuya kuma a raba shi da wannan sai an yi da gaske ko a sham a da lokacin da annasu aƙidar gaba da ahlul bait ta yi ƙarfi a ciki saboda sun daɗe a cikin a sun taso a cikin irin wannan yanayi to saboda haka wanda ya taso a cikin irin wannan yanayi yana da wahala cikin ƙanƙanin lokaci ka iya canza shi shi yasa mutanen da suka dade cikin wani abu ake so a jawo su su gane ake bin su a hankali ake tausaya musu a bi su a hankali a yi haƙuri da su saboda al'ilf wal'ada sabo da al'ada wani abu ne wanda mutanen da suka dade a cikinsa kafin su bashi wani abu ne mai wuya kamar ka canza daga wata ɗabi'a ne zuwa wata ɗabi'a to haka ne yana daga cikin abubuwan da suke jawowa mutane suna watsi da gaskiya abu na goma sha biyu shi ne biyayya ga iyaye da shehunai akan abin da ba gaskiya ba ra'atul aba'i wal mashayikhi alal batin biyayya ga iyaye waɗanda ba akan gaskiya suke ba ko kuma shehinai waɗanda ba akan gaskiya suke ba Allah ce wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun Allah ce idan aka ce da su ku zo ila ma anzala Allah ku zo zuwa ga abinda Allah ya saukar ku zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wato ku zo zuwa ga alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam qalu sai su ce hasbuna ma wajadna alaihi aba abinda muka samu iyayenmu akai ya ishe mu mu abinda muka samu iyayenmu akai ya ishe mu nace aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun ko da iyayen nasu ba su san komai ba ba kan ilimi suke abinda suke yi ba kuma wala yahtaduna ba a bisa shari'a suke ba wato kaga da a ce akan ilimi suke akan shari'a suke babu matsala bin iyaye akan shiriya akan gaskiya wannan babu wata matsala kamar yadda annabi yusuf yake cewa wattaba'tu millata aba'i ibrahima wa wa ishaqa wa yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay wattaba'tu millata aba'i am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون kaga anan duk sun ce za mu rike addinin iyayenmu saboda mai saboda iyayensu annabawa ne zababbun Allah da suke kan gaskiya shi ba matsala dan ka rike abinda mahaifinka ka samu yana yi na gaskiya inda matsalar take awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun ko da iyayen ba a kan shirya suke ba kuma ba sa kan hanya madaidaiciya Allah ta'ala yake gaya mana wa idza fa'alu fahishatan قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون إذا سك أيكة الفحشاء سك وتأيك أيكة أكي مسو فدا أكي مسو نسيها سيسو تي وجدنا عليها عليها آباءنا مو أكن هكا مكسام إيا يوم mun samu iyayenmu in za su yi dawafi suna dawafi tsirara tsawafu bilbait an gaya musu daina tsawafi tsirara sai a dan me haka muka samu iyayenmu suna yi wallahu amara na biha kuma Allah ne ma ya ce bi na Allah ya ce ku yi wannan abu wal inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umarni da aikin fasha aikin alfasha ataquluna ala Allah ma la ta'lamun ha ku rika fadar abinda ba ku da ilimi akan sa kuna jingina wa Allah wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana aw law kana aw law kana shaytanu yad'uhum ila azab as-sa'ir Allah ce idan aka ce da su ku taho ku bi abinda Allah ya saukar sai su ce a nattabi'u ma wajadna alayhi aba za mu bi abinda muka samu iyayenmu akai Allah ce aw law kana shaytanu yad'uhum ila azab as-sa'ir ko da shaidan ne yake kiran su zuwa ga azabar wuta kuma za ku bi su ku tafi wutar tare Allah ce am atainahum kitaban min qablihi wa hum fahum bihi mustamsikun bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun Allah ta'ala yake cewa ko mun ba su wani littafi fahum min qablihi min qablihi fahum bihi mustamsikun ko akwai wani littafi da muka saukar musu gabanin alkur'ani da shi suke riko bal ba wani hujja ba wani littafi da suke hujja da shi abinda suke cewa inna wajadna aba'ana ala ummatin mun dai samu iyayenmu akan wani tafarki akan wani addini wa inna ala athari muhtadun kuma mu muna shiryuwa ne a bisa bin diddigen su wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun Allah ce haka nan babu wani annabi da muka taba aikowa gabaninka cikin wata alƙarya illa qala mutrafuha sai ba su jin dadin cikin wannan alƙarya sune manyan mutanen sun ce inna wajadna aba'ana ala ummatin mu mun samu iyayenmu akan wata hanya wa inna ala atharihim muqtadun mu akan tafarkin su ne muke koyi saboda abinda shedan yake gaya musu ko yake musu wasuwasi da shi yake rada musu a kunnuwansu a zukatansu ina gaya musu cewa yanzu kuka bar abin da iyayenku suke kuka bi abin da wannan ya zo muku da shi kenan kun yarda iyayenku da shehunanku a kan bata suke kenan ba ku yarda sun mutu a kan shirya ba kenan kun yarda a kan bata suka mutu kenan kun yarda ba su da hankali su ma to sai mu ce tsaya tunani a yanzu in ya canza wanda addinin iyayensa to kenan ya yadda iyayensa batattu ne kenan to shi kuma ba zai taba ya amince a ce iyayensa batattu ba wanda la yalzam kana yi wa mahaifinka ya zama yana da wani wurin uzuri a gurin Allah shi abinda ya zo maka na kira zuwa ga gaskiya da bayani shi bai je masa ba وما كان الله ليذل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ubangiji baya batar da mutane bayan ya shirye da su har sai yayi musu bayanin har sai an musu bayanin abin da ya kamata su gujewa ta yi shi bai samu wannan bayanin ba zama yana da uzuri a gurin ubangiji amma kai yanzu hujja ta zo maka sauraka dan me zaka ci gaba da da bin addinin addinin da ba gaskiya ba tafarkin da ba gaskiya ba ko ya rika ganin ai shehinsa yana da ilimi yanzu in yadda shehinsa ya yi kuskure anan ya yabi wannan kenan shehinsa ba da ilimi kenan ko wannan a'a wannan ya fi shehinsa ilimi to shi ba zai amince ba gare ta zama akan abin da shehinsa yake kai to wannan da yawa yana hana wasu su karɓi gaskiya wanda kuma Allah ta'ala ya kushe irin wannan hujja inda kuka ji ayoyi da dama wanda ubangiji ta'ala ya nuna cewa wannan ba shi ne daidai ba abu na goma sha uku cikin abubuwan da suke hana wasu mutane su bi gaskiya i'tiqadul mubtil annahu ala alhaq wanda yake kan ƙarya ya rika jin shi akan gaskiya yake gashi akan barna yake amma shedan ya riga ya sai zuciyar ya dora ta akan shi akan gaskiya yake to da yake kan gaskiya za a iya bari ba zai bari ba kamar da Allah ya suranta ya gaya mana yadda Yahuda da Yahudu da Nasara wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin suka ce lan yadkhul aljannata ba wanda zai taba shiga aljanna illa man kana hudan aw nasara sai wanda ba yahudi ne ko ba nasari wato yahudawa suka fada su ma can nasara suka fada kowa ya ja gefe ya fada haka suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai bai hude waɗancan ma suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai ba nasa to kaga suna ganin su akan gaskiya suke tunda suna ganin ma duk wanda zai shiga aljanna sai ya biyo ta hanyar su Allah ce tilka amaniyuhum wannan duk gurace guracen su ne magana ce ta baki magana ce ta fatan baki kul hatu burhanakum ku kawo hujja amma dan ka ce ba wanda zai shiga kowa ma sai ya faɗa wasu ma daga can gefe sai su ja daga su faɗa masu bautar rana su faɗa masu bautar wata su faɗa masu bautar gumaka su faɗa masu bautar iskokai su faɗa kowa na iya faɗa tunda magana ce ta fatan baki ce lan yadkhulul jannata illa huwa to amma inda gizo yake saka qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo hujja in ku kawo hujja in har gaskiya kuke kuna da hujja to ku kawo ta to idan har suna ganin cewa abinda suke kai gaskiya ne kaga baya da za a su karbi gaskiyar in tazo haka nan Allah ya ce wa qalatul yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u suka ce mu ne ƴaƴan Allah kuma mu Allah yake so mu muke son shi shi yake so mu yake so sai qul falima yu'azzibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq in har ku ƴaƴansa ne kuna san shi kuma yana san ku ya yake muku yake muku azaba ku fa kamar kowa kuke mutane ne kamar kowa da Allah ya halitta in kun bi gaskiya Allah ya kyale ku in kun bi ƙarya Allah ya kama ku to mutumin da zai dauki ƙarya ya dauka ita ce gaskiya gaskiya ya dauka ita ce ƙarya to wannan da wani sha'ani yana da wuyar sha'ani yana da wuyar sha'ani shi yasa ibnu taymiya yake cewa wa awwalu man dalla fi zalika humul khawarij al marikun haythu hakamu hakamu li nufusihim bi annahum ko hakamu li nufusihim bi annahum al mustamsikun bi kitabillahi wa sunnati wa anna aliyan wa muawiyata wal askaraini hum ahlul ma'siyati wal bid'ah fastahallu mastahalluhu min al muslimin cikin littafin al istiqamah ibn taymiya yake cewa waɗanda suka bace a irin wannan ta irin wannan hujja ko ta irin wannan shubha sune khawarij waɗanda suka yi wa sayyidina ali da sayyidina muawiya tawaye suka kafirta ali da muawiya duka suka kafirta duk wanda yake tare da su sake yake tare da ali ko yake tare da muawiya suka shiga yakar duka bangarorin biyu suka halatta jinin su ibn taymiya ce to waɗannan sun yi wa kansu hukuncin cewa su ne suke rike da littafin Allah da sunna kuma sayyidina ali da muawiya da rundunar su guda biyu rundunar iraq da rundunar sham hum ahlul ma'siyati wal bid'ah masu saban Allah ne kuma masu bid'a ne don haka sai suka halatta su zubar da jinin su to kaga anan wannan mansha din wato wannan sabab din yana daga cikin asbab masu ƙarfi da suke sa mutum ya ji gaskiya amma ya take ta ya ji gaskiya ya take ta shi yasa ibn taymiya yake cewa qad yubdiluna al-amra fa yaj'aluna al-bid'ata allati dhammaha ulaika hiya as-sunnah wa as-sunnah allati hamidaha ulaika hiya al-bid'ah saboda rikicewa abinda magabata suka dauka shine bid'a sai su ce shi sunna sunna abinda magabata suka ce sunna ne suke bid'a ce to idan har zuciya ta kai ga wannan ga wannan mataki to al'amarin yayi yayi yayi yayi muni kwarai da gaske ba ta iya tantancewa tsakanin sunna da bid'a mai da sunna bid'a bid'a sunna kaga dan bid'a da yake dumu-dumu a cikin bid'a kuma kullun cikin kago sababbin bid'o'i yake kullun cikin yiwa bid'o'in sa kuskure ma yake amma in ka daga wandanka baka bar shi ya ja kasa ba sai rika kallon ka yana dariya wato kana yin wani abin da ba addini ba shi fa a cikin bid'a yake dumu-dumu a ciki yake kwana yake tashi ga sunan bid'o'i manya-manya amma kuma yana maka izgili da cewa kayi mai da wani abu addini bayan ba addini bane abinda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadakarwa a kansa ta uzratul mu'mini ila nisfi saq fa in kana wala budda fa ila al ka'bayn kuma asfala min al ka'bayn min al izari fa fin nar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo mu'minai akan su yi shi haka sunna ta nuna amma shi wannan shine abun izgidi to yana daga cikin kifewar zuciya zuciya ta zama la ta'rifu ma'rufan wala tunkiru munkara ba ta ga ma'ruf abinda shari'a ta yadda da shi ba ta amince masa haka nan munkari ba za ta yi inkarinsa ba yana daga cikin asbab waɗanda suke jawowa wato ainihin wasu su ƙi gaskiya alhalin suna ganinta akwai cakuduwa shiga cikin makaryata mabarnata wani saboda yana da abokai lalatattu wannan sai ta hana shi ya fahimci gaskiya ko abokan harkarsa duk karkatattu ne to ba zai so shi ya zama daban a cikinsu ba ko da ya fahimci abinda suke yi ba daidai ba ne amma shi ba zai iya fita ba ya gauraye da su ya cakudu da su shi ya sa musulunci ya hana tuman kirki ya zama na ya riƙi abokai waɗanda ba na kirki ba sai su hana shi karɓar gaskiya yana ji yana gani ban nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yufaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yaqudu fi hadithin ghairi innakum idan mithluhum Allah ta'ala ya ce hakika an saukar muku kuma hakika alhalin an saukar muku a cikin littafi cewa idan kun ji ayoyin Allah ana kafirce musu ana musu izgili fala taq'udu ma'hum kakku zauna tare da waɗannan hatta ya kudu fi hadisin gairi sai sun bar wannan sun shiga cikin wasu maganganu daban innakum idan misluhum in har za ku ɗauki wannan ku yi aiki da shi to kuma kun zama kamar su Allah ta'ala ce idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yaqudu fi hadisin gairi idan kaga waɗanda suke kutse a cikin ayoyinmu fa'rid anhum to ka kauce ka rabu da su hatta ya kudu fi hadithin gairi har sai sun kutsa cikin wata magana daban ba wannan ba shi yasa wanda daga cikin magabata bundar ibn al-husayn yake cewa suhbatu ahli al-bid'a turithu al-i'rad 'an al-haqq suhbatu ahli al-bid'a turithu al-i'rad 'an al-haqq zamana kana abokantaka da waɗanda suke ma'abota bid'a ne to wannan yana gadar da barin gaskiya inda za a zama kana cakuɗaɗɗeniya da su su ne manya-manyan na kusa da kai to ƙarshe kuma wannan zai sa an gaya maka gaskiya gaganta kasanta watakila ma dacin akan ta kake to amma saboda zamantakewa tare da su sai kaga kai ba haka so ka fita daban ba shi yasa wasu saboda tsananin abota da waɗanda suke yan bid'a sai kaga cewa suna mujaratin su ana yin wata bid'a tare to ya zanyi mutanen nan mutane na ne muna harka da su yanzu kuma shikenan dan sun kira da maulidi na je kuma sai ku dame ni ba kwa duba ku duba irin yanayin da muke ciki saboda me saboda yana tare da su shine abinda shi wannan malami yake cewa bundar ibn al-husayn suhbatu ahli al-bid'a turisu al-irada an al-haq zama da abota da 'yan bid'a tana gadar da kaucewa gaskiya imam malik yana cewa addunuwo min albatili halaka matsawa kusa da ƙarya halaka ce wal qawlu bil batili fil batil yasuddu an al haqq kuma fadar ƙarya tana hana wato karɓar gaskiya shi yasa ibn rajab yake cewa innan nufusa tata'assa bima tushahiduhu min ahwali abna'il jins innan nufusa tata'assa bima tushahiduhu min ahwali abna'il jins wato zukata suna koyi da abinda suke yawan gani na daga waɗanda jinsi ɗaya ya hada daga jinsin ku ɗaya wani abu na ku ɗaya to shikenan yawan ganin abinda suke yi da abinda suke aikatawa sai ya jawo shi ma mutum ya rika koyi da daga cikin irin mawane abubuwan da suke hana karɓi gaskiya abu na goma sha biyar su hana mutum karɓar gaskiya su ne azuno yin laifuffuka yawaita zunubi ba tuba tun yana zunubi ba tuba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan bawa ya zunubi innal abda idza aznaba dhanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa idza intaza'a wastaghfara wa taba suqila qalbu idan bawa yayi zunubi ya saba wa Allah sai wani dugo baki ya fito a zuciyarsa idan ya tuba ya ce Allah a yafe min yayi gaskiya a cikin tubansa yayi nadama shi kenan sai a goge masa zuciyarsa ta dawo tana haske fa'in ada izdadat sawan in kuma ya yi bai tuba bai sake komawa ya kuma yin na biyu bakin ne zai yi karuwa hatta ya alwa kalba har wannan bakin ya rufe zuciyarsa ce fa haza huwa ran allazi qala Allah ta'ala fihi kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksubun ya ce to wannan ita ce tsatsar da Allah ta'ala ya faɗa ce tsatsar ta rufe zuciyar abinda suke tsoruta na laifuffuka ya yi tsatsa a kan zuciyarsu ya rufe ta saboda haka ɗan adam zuciyarsa da Allah ta'ala ya halitta faraƙal da zarar mutum ya shiga zunubi to baƙi take baƙi take zunubi ne ke ƙara rufe ta abin ibn taymiya yake cewa kama annal insan yughmidu aynayhi fala yara shay'an idan mutun ya rinsa ya rinsa idansa ya rufe idansa ba zai hango komai ba wa in lam yakun a'ma koda ba makaho bane zai rufe idansa to ba zai gani ba fadhalikal qalbu bima yakhshahu min rayn adh-dhunub la yubsiru al-haq haka nan zuciya idan zunubi ya rufe ta to ba za ta ga gaskiya ba wa illam yakun a'ma ka amal kafiri koda ba makahu bane kamar makantar kafiri koda bai zama kamar kafiri ba wanda Allah ta'ala ce innal ladina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum 'adhabun 'azim waɗannan su Allah ta'ala ya riga ya rufe zuciyar kakaf gaba ɗaya a rufe take kamar da Allah ta'ala ya faɗa wa qalu qulubuna ghulf bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun suka ce mu zukatan mu a rufe suke wato abinda duk zaka faɗa ba shiga zai yi ba ce a'a kafircin su yasa aka rufe zuciyar ba haka Allah ya ta'ala tun farko ya rufe musu zuciya ba haka nan mai sako shi ma yana kasancewa kamar makahon da yake rinsa idan sani ka kamar mai ganin da yake rinsa idan sani ko da ba makaho ba ne to ba zai gani ba ibn al-qayyim yana cewa fa inna ta'ata nurun yiwa da Allah da'a haske ne wal ma'siyatu zulmatun saba wa Allah kuma duhu ne wa kullama qawiyatu zulma izdadat hairatu duk sanda duhun da mutum yake ciki na saban Allah yayi ta karuwa yayi ta karuwa to dimuwarsa ce za ta yi ta karuwa kuma hatta ya qa'a fil bid'i wad dalalati wal umur al muhlika har ya samu kansa tsundum ya fada cikin bid'o'i da bata da kuma al'amura waɗanda suke masu halakarwa wa huwa la yash'ur ba tare da yana ji ba cikal a'ma ka a'ma kharaja fi zulmatil layli yamshi wahdahu kamar makahon ne da ya fita a cikin duhun dare makaho cikin duhun dare ya fita shi kadai yana tafiya to ka gaya mun ina ne ba zai iya fadawa ba ina ne ba zai iya sa kafarsa ba da menene ba zai iya cin karo ba to haka mutumin da yake yawan saban Allah to zuciyarsa rufewa take tana rufewa kuma haske yana ƙara bicewa haskenta yana ƙara bicewa tana ƙara duhu saboda haka sai ta fagamniya ya ta ɗimuwa duk wata fitina idan ta zo sai ta ja shi duk wata fitina za ta zo sai ta tafi da shi saboda mai saboda babu zuciyarsa ba ta da hasken da za ta gane mata hanya ya iya gane inda yake bi Allah ta'ala yana cewa ma yushrikum annaha idza ja'at la yu'minun wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun Allah ce me ya sanar da kai ko me ya sa ka me ya sanar da kai cewa annaha idza ja'at ayat da suke cewa a kawo musu in ta zo ba za su yi imani ba wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum muna jujjuya zukatansu da gannansu kama lam yu'minu bihi awwal marra kama lam yu'minu bihi awwal marra kamar yanda ba su yi imani da abin da ka zo musu bar tun karan farko to wannan yasa zuciyarsu take ta ƙara jujjuyewa wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun kuma muna barin su a cikin wato shishigin su suna dimuwa wanda Allah ya ce falamma zagu azaga Allahu qulubahum yayin da suka karkace sai Allah ta'ala ya karkatar da ainihin zukatansu wannan kaɗan daga cikin abubuwa waɗanda suke tasiri a rayuwar mutane suke hana mutane su karɓi gaskiya babu wanda yake sallama wa gaskiya cikin ƙanƙanin lokaci sai mutumin da Allah ta'ala ya azurta shi da ikhlasi ya azurta shi da ikhlasi la yara illa rabba duk a rayuwarsa faɗi tashinsa ubangijinsa kawai yake dubawa saboda haka abinda zai kubutar da shi ya tsirar da shi yake nema sannan ya kasance mutum ne mai tajarrud mutum ne mai tajarrud ya aje komai in ba Allah da manzansa babu wani abin da zai fifita soyayyarsa akan soyayyar Allah ba abin da zai fifita soyayyarsa akan soyayyar manzon Allah ba wata magana da zai fifita ta akan maganar Allah da manzansa yana da wannan tajarrud din ya tuɓe komai ya ɗaje shi akan mizanin san Allah da manzansa sai yana da salamatul qalb zuciyarsa lafiyayya ce bata kamu da cuta ba la bi marad shahwa wala bi marad shubha bata kamu da cuta ba cuta ta sha'awa ko cuta ta shubha yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim to sahibul qalbi salim mai lafiyayyar zuciya allati salimat min ash-shirk salimat min an-nifaq salimat min al-hasad salimat min al-ghil salimat min kulli afati an-nufus zuciyar da ta kubuta ta samu lafiya ba ta tattare da cutar shirka cutar bid'a cutar munafici cutar saban Allah babu irin wannan cututtukan a ciki babu hassada babu ƙiƙi juna babu mugun nufi wannan ita ce lafiyar zuciya ita ce duk abin da ya zo ba zai cuce ta ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya faɗa a cikin hadisin Hudhaifa ibn al-Yaman yana cikin sahih Bukhari da Muslim tu'radu al-fitanu 'ala al-qulubi ka'ardi al-hasir 'udan 'udan أيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تسير القلوب على قلبين على قلب أبيض مثل الصفا لا تضره الفتنة ما دامت السماوات والأرض وقلب أسود مربادا كالقوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه nabi ya ce za a rika bujiro da fitina iri-iri fitina a bisa zukata ɗaya bayan ɗaya daki-daki kamar yadda mai yin tabar ma yake ɗaukan filin kaba yana jerawa daki daki haka fitina za ta rika zuwa nabi ce fa ayyuma qalbin ushriba duk zuciyar da aka sa mata san wannan fitina to zai zama an samu wani bakin dugo akan wannan zuciya har zukata su zama kala biyu da zuciyar da take farakal babu komai akan ta kamar wani falalan dutse da babu kura babu komai akan sa la tadurruha alfitnatu ma damat as-samawati wal ard wannan zuciya lafiyayya fitina ba za ta cuce ta ba ba za ta cuce ta ba tsawon rayuwarta sai kuma zuciyar da take bakakirin aswa da murbadan kalkozi mujakhiyar shine alqalbul mankus zuciyar da take kifaffiyar zuciya kamar kifaffan kofi kofin da aka kifa babu wani abu da zai zo ya shiga ciki ya zauna an kifa shi duk ruwan da za ka ebo ruwan duniya ka maka masa ba zai shiga ba za ka ɗauke shi ka tsoma shi cikin teku ba harmaliya haka za ka fito da shi ba abin da zai ɗebo to haka zuciya take zama alkalbul mankus kifaffiyar zuciya da ba za ta gane munkar ba ba za ta gane ma'aruf ba to ya daga cikin sharaɗi na ka zama mai karɓar gaskiya zama na zuciyar mutum salima ce zuciya ce lafiyayya lafiyayya duk waɗancan cututtuka da muka ambata ba su taɓa ta ba to wani ita ce da ta ji gaskiya ko daga bakin wane ne ba ruwanta da waye faɗa me yasa ya faɗa gaskiya ce gaskiya ce shi kenan za ta bi saboda haka babu abinda ɗan adam ya kamata ya damu da shi a kodayaushe irin ya rika bibiyar zuciyarsa yana neman ya magance ta ya yi mata ainihin rigakafi katta kamu da wasu cututtuka wanda kuma ta kamu ya sauri ya magance ta ya ba wannan mahimmanci sama da yadda yake bawa jikinsa da lafiyarsa mahimmanci yadda ya san cewa da ya ji ciwon kai zai nemi magani da ya ji ciwon ciki zai nemi magani to haka nan ita irin waɗannan cututtukan sun fi haɗari shi wannan cuta ta jiki karkari ta tsananta ta tsananta a ce mutum ya mutu iyanan aikinta ya gama wa mali jir'in bi mayyitin ilamu duk abinda kuma zai zo jikin shi ba zai sa shi ji ciwo ba amma cuta ta zuciya cuta ta addini cuta ta shubuha da shawa wannan bin mutum take haƙabarinsa to in kuma bai nemi warakatta a nan ba aka shiga kabari to kuma sai da Allah cuta ce wacce in ta kama mutum bai magance ta ba to za ta zama masa mai azabtar da shi har abada kullama na bijar juluduhum bazzallahum juludan ghayra hal yazuqul azab Allah ka kiyashe mu shi kaga tibbul qulub tibbul qulub muqaddamun ala tibbil abdan amma yanzu mun fi damuwa idan mun ji da mu nemi likita akan yadda za ka nemi malami rabbani akan wani abu ka nemi ya za ka yi ya mafita amma in li harkar likita ne ba wasa tare da cewa waɗannan atibba'ul kulo su ya kamata a fi ba su muhimmanci saboda cutar da take kama mutum ta zuci irin wannan ba iya nan take tsayawa ba tana bin mutum ne har lahira har makomarsa ta ƙarshe Allah ka kiyashe mu saboda haka karɓar gaskiya tana buƙatar mutum ya zama mai ikhlasi ikhlasin nan ba abu ne kankani ba ba abu ne karami ba ka ji cewa komai dan Allah kake yi Allah ka sa a gaba Allah kake fata yayi baka ya biya ka shi kake tsoro to ikhlasi din nan abu ne babba malamai suna cewa wanda yake jin shi ikhlasinsa yana da ikhlasi fa ikhlasu ya hataju ila ikhlas da cewa kai ka gama ikhlasi to ikhlasin ka yana bukatar ikhlasi haka abu ne babba abu ne babba shi ne abinda ake kira anniya anniya a gurin malaman da suke magana akan tazkiyatun nufus ribbul kulo ce aniyya ce annabi ya ce wa inna ma li kulli imri'in ma nawa to wannan ya koma zuwa ga zuciyar duk abinda ta niyyata to wannan shine sakamakon ta to za a samu wannan samu tajarrud tun ya ji cewa Allah da manzansa su ne za su bashi umarni ya zama ya danna na kowa safiyanu sauri don ya nuna maka irin yadda ya kamata ka zama mai tsananin bibiyar nassi a cikin al'amuranka ya ce in istafata Allah ta hukka sha'ara ra'asika illa bi sunna fafa'al ya ce in har za ka iya ma ko so sa gashin kanka kakkai sai ka samu sunna to ka yi ko susa ka ji a ce za ka iya cewa mai hujjar susan nan to ka yi wannan don ya nuna maka yadda za ka himmatu da bidar abin da ya shafi sunna la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi din da Allah ya faɗa shine ka sa Allah da manzansa gaba ka sa alqur'ani da sunna su ne gaba su za su yi maka jagora Allah ya mana jagoranci zuwa ga gaskiya ya raya mu akanta ya haskaka mana rayuwar mu ya karbu rayukan mu akanta ya samu daga cikin waɗanda za a tasa tare da annabawa da siddiƙai da salihai da shuhada wa hasuna ula'ika rafiqa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lecture gaba ɗaya akan ikhlasi ne kan kyautata niyya ba zan iya tuno abubuwan da na faɗa da a ciki ba na dai san tabbas watakila abubuwan da yake tambaya ma watakila da zai sai watakila a ciki akwai ansa don mutumin da yake so ya samu ikhlasi sai ya zama da yana halarto da girman Allah yana halarto da girman Allah a cikin zuciyarsa ya san waye Allah ya san girmansa san girman abin da ya tanada na ne'imomi girman abin da ya tanada na azaba ga wanda ya kangare masa ya rika sanin cewa rayuwarsa a hannun Allah take komai nashi a hannun Allah take Allah kuma fa'alu lima yurid kuma duk abin da ya zartar ba mai tambaye shi la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun Allah yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi ya san cewa ubangiji ta'ala in yayi abu babu mai cewa zai gyara masa sannan ya halarto da girman annabi sallallahu alaihi wa sallama da kimarsa da martabarsa sannan abu na uku halarto hadafin da yasa Allah yake yi shi me yasa Allah ta'ala ya halicce ka ya samar da kai a doron ƙasa haka kawai ya samar da kai dan kawai ka zo ka yi ta sharholiyarka ko kuma akwai wata gaya da manufa da ubangiji ta'ala ya sa yi halarto da waɗannan abubuwa a cikin zuciya bawa ya zama kullum yana tunanin waɗannan abubuwa za su sa shi ya rika tunanin cewa komai ya yi don Allah wani daga cikin magabata yana cewa babu wani aiki ma min fi'latin walau saghurat illa wa qad yunsharu laha diwanani diwanu lima wa kaifa babu wani abu da zaka yi ko mun kankantar sa face a ranar gobe kiyama an buɗa maka fayil biyu akan sa fayil na daya tambayar da take ciki lima don me ta biyu kuma kaifa ta yaya duk wani aikinka ka rika jin cewa waɗannan an soshin guda biyu sai ka ansa kai lima don me kai aiki ka yi ne don kanka ka yi ne don wata buriya ka yi ne don ayabe ka ka yi ne don a ce ka iya ka isa ko kayi ne don Allah ansar wannan shi zai saka wannan fayil a aje shi ka gama ka gama da shi sannan fayil na biyu kaifa yaya kai aikin kayi aikin yadda aka ce ka yi Allah da manzansa suka yi bayani ko kayi aikin yadda kawai kai kaga ana yi ko yadda kai kake so ka yi kaga na farko tambaya ne alal ikhlas na biyu kuma tambaya ce alal alal mutaba'a ɗaya ikhlasi ɗaya kuma biyayya to duk wani aiki waɗannan tambayoyin guda biyu sai ka ansa su in ka tuna da wannan to babu shakka sai sa ka rika tunanin ikhlasi ma ikhlasi babu shakka kamar yadda sufyan ibn uyayna da sufyan al-thawri yake cewa ma alajtu nafsi ala shay'in ashadda alayya min niyyati ka duba waɗannan su ne manya su ne manya a cikin al'umma ce babu abinda babu wani abu da nake kokawa da shi nake gwagwagwa da shi irin niyya ta shi ne ikhlasi in ji cewa komai allah na nufa ce wannan shi ne abinda na fi wato fafatawa wajen ingana tabbatar da shi allah ka tabbatar mana da ikhlasi
wata tambayar cewa ya halaga ta malam akwai littattafan da za a karanta kuma akwai wadanda ba za a karanta ba a wani ba tambaya ba ce sake da allah to da mun tambaye su guda shida ne a wannan bari a mu to bari mu kada bari mu bari mu ya- bari shi ya haka.
fara- ya fara shi Yawa. Amma shi kuma ni so yake ya san ingancin wannan hadisi da yake cewa kullu zuni mati maqudun alai shine yake so malam ka masa bayani wannan hadisi ingantacce ne
wannan magana ce magana ce ta abin nan cewa duk wanda yake da ni'ima za a samu wanda za su yi masa hasada kuma haka ne ko ba kowa ko baka samu cikin mutane ba cikin shaidanu za ka samu ko ba kowa iblis zai maka hasada a kanka tunda yayi wa mahaifinmu adam to ba wanda kuma zai wa hasada ba saboda haka ba amma ba wai hadisi bane annabi ya faɗi wannan jumla din to ta ce ita kaɗai ce za ka kuma ƙara
shi shi da ma na shi da mun bar mun bashi a daya to bar bar bar mu da kina a ya kusa zama ya ya ka da kai ba shi wani tambaya yake yake so ya san cewa ana yin sujudan kabli ko sujudan ba'adi idan mutum ya rafkanuwa a cikin sallar kamar da ka da fijiri ko wata sallah ta tsawuki wadda ba ta farilla ba
to duk sallah sallah ce abinda ake a farilla shi ake a nafila sai abinda sunna ta togace abinda sunna ta togace ta ce wannan a farilla ake yi ba a yi shi a nafila to iya nan amma sauran abubuwa duk suna tarayya saboda haka hatta sujudu sawi ana yin shi yadda ake yin shi a nafil a farilla haka ake yin shi a nafila
malam Allah saka alkhairi a kowane suka rubuto maka adoyi malam da yawa da yawa na fatan alkhairi cewa Allah ya sa maka albarka Allah ya sa Ina- ina maka musu hikima fatan da alkhairi.
fahimta da basira da kaza da kaza Allah ya mai daga gida lafiya suna nan da yawa a cikin waɗannan takardu malam wanda yake ba san san mutuna maka kawai za Ina gode, ina gode.
kuma akwai masu neman addu'a saboda waɗansu matsaloli na rayuwa Allah ya biya musu bukatun su duk na alkhairi to assalamu alaikum wa rahmatullahi